بسم الله الرحمن الرحيم فصل رخصة الجمع بين الصلاتين المختلفتين في الوقت رخصة إذا كانت البطن دون البحر فإذا زالت الشمس على المسافر وهو في المنهل أو أو وهو راكب وهو النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين جمعا كليا يجمع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذا إذا نوى النزول بعد الاستراد وقبل الغروب
فصل الذي هو بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى a cikin bayani dangane da yadda ake haɗa tsakankanin salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya a cikin lokaci imma jam'i ta gadini imma jam'i ta asiri wato da kuma guraren da ake yin waɗannan jam'i wato gurin da ake yin jam'u ta gadimin shine a filin arafa a filin arafa ranar tara ga watan zulhijja dandazon al'umma musulmai na kowane laska wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tafiyarsu ibadar hajji a wannan shekara bayan rana ta karkata daga tsakiyar sama za a yi sallan alzuhur da la'asar a lokaci daya za a hada su wannan shine ake ce da shi jamu ta dalili akwai kuma jamu ta akhirin wanda jamu ta akhirin shi kuma a wannan rana ta arfa tara ga watan zulhijja bayan rana ta fadawa alhazzai a nan filin arfa to ba nan za a yi sallar magariba ba shi kenan da limami da sauran dandazo na jama'a za a garzaya a tafi can musdalifa to idan aka tafi can a can shi kuma bayan lokacin sallar magariba ya fita a can za a yi sallar magariba da isha'i za a hada ta wannan shine jamu da akhirin kursan sai jam'i kuma na karshe wanda malaman hadisi ba su ambace shi ba cikin wato jam'i wanda ma'aiki alaihi salatu wa salam ya yi wanda shi ne jam'i suri wanda a surar shi jam'i ne amma kuma a hakika ba jam'i ba ne to duka za mu tattauna a kan malam ya ce wasu fasul jam'i baina salatayn al-mushtarikatayn sifar hada tsakankanin salloli guda biyu wanda suke da tarayya fil waqti a cikin lokaci rukhsatun wato wannan rukhsa ce rangwame ne aka yi wa bayan Allah musulmi wanda za su yi sallah su bayar da wannan sallah din a lokaci daya sallah ta lokaci biyu wanda suke da tarayya a cikin lokaci akwai sallolin da ba sa tarayya a cikin lokaci inda sallar asubahi da sallar azhur ba sa tarayya a cikin lokaci ba za ka ce ba da zaran lokacin sallar asubahi ya fita kai sai lokacin sallar azhur yake shiga ba haka tsakankanin sallar magariba da sallar la'asar ba sa tarayya a lokaci haka tsakankanin sallar isha'i da sallar asubahi ba sa tarayya a cikin lokaci al-mushtarikatani fil waqt sune az-zuhr la'asar magariba isha'i mun gane da kyau to siffar yanda ake hada tsakankanin su wannan rukusa ne idza kana shirbarri duna al-bahri wato idza kana al-musafir idan dan bulaguro ya kasance shirbarri yana tafiya ne a doran kasa yana tafiya ne a saman kasa duna al-bahri banda teku banda teku idan mutum yana tafiya a saman kwalta ko a saman jangargari ko a cikin rairai cikin yashi to ya halitta yin jam'i ya haɗa tsakankanin salloli guda biyu wanda suke da tarayya a cikin lokaci haka nan kuma a cikin teku ɗin ma wato akwai maganganu na malamai na daga wani lokaci ne zai fara yin jam'i to da daga wani lokaci ne zai fara yin kasuru kuma a ina ne zai jam'i da sauransu dai فإذا زالت الشمس قال يتي إذا لا تكركتا على المسافر أكن أم بلاغرو وهو في المنحل على حالي شي wannan ɗan bulaguro yana gurin iskar yana mataya inda ake tsayawa a ci abinci a sha abin sha a ɗauki wani guziri a ci gaba da tafiya shine manahal asalin manahal shine alma'ul ladhi taridu bil ibil wato ruwa wanda raƙun masu ke zai ke mai fita wannan shi ne ake ce da shi almanha to amma ana nufin gurin da ake yin iskal inda mutum zai yi iskal saboda guri ne na yada zango idan a cikin motoci ne irin wannan na zamani irin za mu ga cewa suna da kai gidaje in suka zo guri akwai garin da ba su da gida akwai garin da suke da gida idan ka shiga wannan gidan nasu akwai ban ɗaki akwai gurin sallah da sauran su wannan ana ce da shi manhaj to idan rana ta karkata wa dan bulaguro alhali yana iskal gurin da ake yada zango awwa huwa rakibun ko kuma alhali shi yana haya a sama abun hawa amma kuma wana wannan zula ba'da al-ghurubi sai niyyar zai sauka daga wannan tafiyar tashi bayan rana ta fada yanzu a wannan lokacin jama'a baina salatain sai ya hada tsakankanin sallolin nan guda biyu az-zuhr da al-asr jam'an suriyan wato jam'i wanda yake na sura jam'i suri shine allazi kana fi suratihi jam'an walaysa fi hakikati wanda a sura shi dai jam'i ne amma kuma a hakika ba jam'i bane saboda kowace sallah ya afkar da ita a cikin lokacin ta shine jam'i suri jam'i suri shine su akhiru zuhura wa su akhiru al-asra ka jinkirta sallar azhur lokacin da ka saba yin ta inda ka saba yin ta karfe 1 da rabi to ka dora masa wata awa guda a kai sallar la'asar in ka saba yin ta karfe 4 to ka rage masa waɗansu 'yan mintuna ko awa guda shikenan sai a haɗe a tsaka idan aka haɗe a tsaka ita azhur ba a lokacin ta ba wanda ka saba yin ta ka sallace ta ita la'asar ba a lokacin ta ba wanda ka saba yin ta ka sallace ta mun gane da kyau shine sai ya zama to irin da yanda in ka tafi siyayya wajen mutum ka tai abu ka tara shi ya ce sai ki kawo mu wani ya ce so kai ba kai ba shi ba shi ba kai ƙara dari kai ƙara sai dari mun gane da kyau to wannan shi ma ana ce da shi jami'i kaɗan yahu wani abu akan lokacin azuhur kaɗan rage wani abu akan lokacin la'asar shine jama'a baina salataini jama'an suriyan wato sai ya haɗa tsakankanin sallolin nan guda biyu azuhur da la'asar jam'i wanda yake suri wanda a sura shi jam'i ne amma kuma a haƙiƙa ba jam'i ba shine da anna suratahu suratu jam'in wa huwa fil haqiqati laysa bi jam'in li anna kulla salatin waqa'at fi waqtiha al ikhtiyari wato saboda kowace sallah ta afku a cikin lokacinta wanda yake muhtari yuji'u dhuhra fi akhir waqtiha yana afkar da sallar azhur a ƙarshen lokacinta wanda yake muhtari wal asra fi awwali waqtiha yana afkar da al'asr fa a farkon lokacinta wanda yake muhtari kaga yanzu yayi kowace a cikin lokacinta amma kuma dai jam'i yake na'am وكذا إذا نوى النزول بعد الاستقرار وقبل الغروب قال يتي وكذا حكنا حكم يجي iza nawan nuzul wato idan mahayi yayi nufin zai sabka daga saman abun hawansa zai isa garin da zai tafi ba'da isfirar bayan faifayewar rana wa qabla al-ghurubi kafin rana ta fada yanzu a wannan lokacin shi ma yana yin jami'i jami'i wanda yake mun gane da kyau addini na musulunci ya zo da sauki bangaren abin da ya shafi matashi idan kana cikin tafiya tafiyar nan ko da babu wahala a cikinta yanzu misali wajen karfe ɗaya da rabi an shigo nan maraɗi za ku tafi ko kwanni ko za ku tafi niyami wanda niyami yanzu daga nan aka ce an shigo nan an shigo maraɗi karfe ɗaya da rabi ta rana kafin a tafi niyami dai lallai ka san sai rana ta faɗa in dai a cikin mota ce za a yi tafiya kuma ta hankali ba wai ta rikici ba to yanzu a wannan lokacin babu laifi a ce ɗan uwa to duka yanzu tun da dai dukkanin mu yan cikin motar nan duka su je sarki iya wanda suke ciki kowa ne ya mai zai tafi to za mu yi azhur da la'asar dan yanzu idan aka tafi kwanne maimakon a ce sai an tsaya an yi sallah an yi kaza an yi kaza minti biyar za a bada ko minti goma wanda zai shiga ban ɗaki shiga ban ɗaki ya fito mai tsayon wani ajiye ya kawo buce ba don can a yi alwala a yi sallah ba haka idan muka tafi da kwaro haka idan muka tafi to haka idan muka tafi dogon dutse duka da sauransu dai gari ruwan da za a huce a hanya iya abin da za a tsaya yi shine wanda larura ta dan adam iya ita za a tsaya yi amma abin da ya shafi sallah to tun daga nan za mu ji za mu sauke ya halatta yin haka mun gane da kyau ba wai wasa bane da addini wannan rangwame ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na'am ويجمع بين المغرب والعشاء للمطر وحده أو مع الظلمة وقيل لا مع الظلمة وحدها وفي جمعه نسيب وحده قولان مشهوران ويجمع بين المغرب والعشاء wato mai sallah bawan Allah musulmi yana haɗa tsakankanin magaruba da isha'i lil mabari wahdahu saboda ruwan sama shi kadai saboda ruwan sama ya halitta mutum ya haɗa tsakankanin magaruba da isha ana cikin tsakiyar damuna ruwa kamar bakin kwarya yana ta sabka ko kuma a ga hadiri ya gangama dab da fadawar rana aka ga gabas gabaki ɗaya ta yi kurnuku ta yi baki irin da ka kallace ta duk wanda yake da ɗaki mai matsala gabas ɗin ka tsore hankalin shi ba a masallaci yake ba saboda ya san ya baya da kura mun gane da kyau yanzu a wannan lokacin babu laifi limamin yana shigowa masallaci ce su ƴan uwa yau za mu yi jami'i saboda ana yin sallah ana gamawa a sallami kowa ya tafi gida saboda hadirin ne aka fara ba ta lokacin tsayuwar shi ba sai Allah in gane da kyau babu da yiwa khasata in limamin ya zama sai gidan shi ne mai matsalar da ba sai dole ne ka hikima nan yawa da mun gane za wani lokacin sai a yi saboda ruwan sama ga hadiri nan dai ana ganin alamu cewa wannan hadirin nan dai in dai yake to illa ma sha Allah zai yi wa kai karfe ɗaya ana ruwa zai yi wa kai karfe goma zai yi wa kai karfe tara zai yi wa kai karfe takwas Allah shi kada ya san lokacin da wannan ruwa zai tsaya yanzu a wannan lokacin babu ne shi a hada magarba da isha'i ana gama magarba kai tsaye a yi isha'i kuma kowa ya tafi gidan shi ba wai ana gama ba sai a tsoron yanzu tunda da an kare sallah bari mu dauko ciyawa mu dora shayi a cikin masallaci wala ya bawa kowa an sallame shi ta gida saboda dama kada wahala ta yi tsanani ne sai yasa abin da yasa idan aka yi magariba aka ce za a jinkirta sai lokacin isha yayi za a yi wata kila idan mutum ya tafi gida in ruwa ya kece ba zai iya fitowa da gidan ba kaga sallar jami'i sallar isha ya cikin jami'i dimbin ladan da zai samu na kamar yayi kiyamu ɗaya da tarabin dare ya rasa samu saboda wannan hikima shine yasa ake yin sallah sai ta a lokacin kai sai kenan il mabari wahdahu saboda ruwan sama shi kadai aw ma az-zulumati wa qin ko kuma inda ya zama su akwai duhu ba kuma bayan an gama ruwan sama ne da alaka kana a ce an yi ruwa na mareci da aka yi ruwan nan na marece kuma unguwar ku unguwa ce wanda take da kwai tafi unguwa ce wanda matasa ma masu ƙarfi a jiki in suna tafiya da lafiya kwanan su take barantana kuma wanda su kuma sun fara kaiwa kayan matasa wanda mutum yake jin ƙarfi a jiki sai ka ji kawai ya faɗi da fararen kayan shi ga baki ɗaya dai mata ta wannan jini ko kuma yana tafiya takalmin shi in ya nutse sai ya yi a hankali zai ɗauko shi iya ce mishi da kari sai ya kira shi to sai zaman to kuma hakan ɗin ya haɗu da kuma lokacin ba lokacin kwarin wata ba ne daren wata ya tafi yana cikin duhu ga duhu ga ba wuta ko unguwa ce da masu sabuwar unguwa irin ta kuma na amur an gane a yayi na na na zamani to kaga iya zaman to babu wuta kuma wata ya shiga cikin duhu saboda wannan ya halitta a ita imam ya duba ce to yan uwa kun ga yadda muke dubara ce aka yi aka shigo daga gida aka zo yanzu in duhu ya ƙara shiga baka san yadda za ka raka nasa kafar yanzu a wannan lokacin ya halitta a yi jami tsakankanin magarba da isha saboda duk wanda ya tafi gida ya san ya huta babu da sun hutowa mun gane da kyau kawo la ma'azzulumati wa'adaha wahdaha yace a'a baya halitta ai jam'i tsakankanin magruba da isha'i saboda duhu shi kadai irin kawai da rani ne unguwar ku unguwa ce wanda take ba kai mata wuta ba shikenan kuma ya zamanto dare yayi kuma ba farin wata bane wata ya shiga cikin duhu imam ya ce to ƴan uwa kun san unguwar nan ta yanzu nan da minti talatin za ka gani abokin hirar kama ya dai ka rika jin sautin shi ba wai zan san ka gan shi yanzu ana magana sau isha izali ba yana ganin da kullum ko za a raka yi ba za a yi jam'i ba saboda duhu kadai in dai matsalar duhu ce kadai ba ta halittawa a yi jam'i sai in ta haɗu da laka sai ya zama ya halitta yi وفي جمعه للطين وحده قولان مشهوران وتكن halaccin jam'i tsakankanin magarba da isha'i saboda matsalar ta'i kadai an yi maganganu guda biyu waɗanda suke mashahurai an yi ruwa ne na yamma kuma unguwarku unguwa ce wanda suke mai ta'i amma kuma dare dare ne mai farin wata kuma a cikin birni kuke dan akwai lamfada farin wata ga farin wata ga lamfadar babu inda za ka tsoma kafar ka face sai ka ga abin da yake gaban ka ruwa ne ko laka ne ko mene ka sani to ya halitta idan aka zo sallar magariba a ce a yi jami'i tsakankanin magariba da isha saboda wannan yanayi na laka da ake ciki duba da cewa gashi nan dai muna da wuta da komai da komai amma yanayin nan na laka ya halitta mana ni jami'i ko bai halitta mana ba waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda illar da ta sa za a haɗa tsakankanin magarba da isha'i saboda matsalar lata saboda mutum ya san inda zai saka kafar shi bane in yana tafiya saboda zai iya nasa ta a cikin ruwa taɓal ya ji shi zai iya yiwa ya samu wani guri wanda yake mai tsallaja ko an zubda miya in miya ta zubda yana ganin tsallaja ta kwashe shi to sai Allah da ya gyara kawai sama za ta yi da ji ana Allah da ya Allah da ya yi zub ya wasu gane to tunda dai yanzu yana gani da idan shi ya san inda zai sa kafar shi ya san inda zai doke ta ya san inda zai yi kaza to baya halitta a yi jini shikenan sai a ce to wanda ya san in ya tafi gida dawowa za ta bashi wala ya haku ya yi ta azkaru ya karanta alqur'ani ya yi muraja'a kafin lokacin sallar isha'i amma waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda mashakkan nan tana nan ta cewa shi ma dai matashin da zai tafiyar sai ya lura tafiyar da zai a nazar zai raka yanzu inda da salula yake tafiya yana alo kaza kaza kaza yanzu duka wannan aji shi da yake shi sai ya tsaya ya nutsu ya san abin da yake da ban zai tafi gida to sai da nuna haka ya halitta a idan mun gane da kyau to shi ne yasa ce qaulani mashkurani idan muka kallaci magana ta malamai na biyu ta fi wato karfin dalilai sama da magana ta malaman da suke ganin cewa ba za a yi jami'i ba saboda liwujudil mashaqqati mun gane da kyau na'am وصفة الجمع لذلك أن يؤذن للمغرب على المنام أول وقتها ويؤخر صلاتها قليلا ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا ثم يصلونها قبل مغيب الشفق ثم ينسلكون ولا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق.
shi kenan amma malamin iziya wato wanda ya tabbatar ya rinjari shi ne ya rinjayar da rashin jam'i ya ce a haduhuma ya jima'u li wujudin mashaɗa wal akharu la ya jima'u li khifatiha wa huwa al-mu'awwadu alayhi yace zantan da yake sananne wanda yake shine al-mu'tamad shine ba zai yi jam'i ba saboda matsalar da ɗan rabuwarta a rage take saboda da wuta a gari wasu fatul jami'i ne zalika to siffar yadda mutum zai yi jami'i saboda matsalar ruwan sama ko saboda matsalar laka da duhu ko saboda matsalar laka shine an yi azina lil maghribi alal manar an yi azina al mu'azzin ladani ya yi kiran sallah lil magharibi kiran sallah na magariba alal manari wato a saman hasumiya a lokacin da lokacin da babu amsa kowa dan nan illa dan zai kira ya hau sama sama ake hawa a ce tak tak a to gurin da ake hawa a duniya aka hau kuma sai ya je a ce fara kiran sallah shi to kiran sallar magariba kal'ada zai yi shi kamar yadda ya saba yin azzuhur la'asar asubahi magariba isha'i a sama hasumiya haka zai yi ta awwala waqtiha a farkon lokacinta da zalar rana ta fada shikenan sai ya tafi kiran sallar magriba wa yu'akhkhira salataha qalilan wa yu'akhkhira al-imam salataha to limami sai ya jinkirta sallar magriba dalilan wato lokaci ɗan kaɗan za a jinkirta gwargwadon yadda za a sallaci rakawoyi guda uku shikenan bayan ladan ya gama kiran sallah ya sauko daga sama sai a tsaya da karatun alkur'ani ya karatun alkur'ani ya nafila ya nafila mai kaza ya kaza wanda mutum so ba su shigo a ɗan jinkirta dai kaɗan ba daga an yi kiran sallah ba za a fara sallah ثم يؤذن للعشاء وبعد أن يصلي المغرب كيف ana gamawa iya abin da ladan da limami za su yi bayan sallame astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa anta salamu tabarak ya zal jalali wal ikram wannan shi iya yi bakin shi da daya idan suka yi kuma sai su yi ana mai yake sun ma yu'azzinu lil isha'i sai kuma ladan da ya kiran sallar isha'i fi sahnil masjidi a tsakiyar masallaci zai yi shi kuma azanan munkhafidhan wato kiran sallah wanda yake kasa kasa saboda iya wanda aka yi sallar magruban nan su ake bukatar Aisha idan ba za ka kirayo waɗansu ba kuma su mun gane sun mai salluna ha qabla mazidi shafi qabla mazidi shafi sannan kuma sai su sallaci sallar isha'i kafin wannan shafa'i ya bace kafin shafa'i ya fada da wannan ja wanda yake yin kingi a wajen mafaɗin rana kafin ya ɓace sun mayan tsari kuna sannan kuma sai su juya su tafi gidajensu wala yi salluna da witira illa ba da magibi shafak amma ba za su sallaci witiri ba sai bayan shafaki ya ɓace sannan kuma za su sallaci witiri ba ka da yi wannan sallaci magarba fara kallawa fikun wa bihadar kadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك